أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya bamu ikhlasi a ciki Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa da mu sanadiyya tsira gare mu duniya da lafiya ana cikin kitabul kusufi littafin da ke bayani akan sha'anin kusufi kisbewa hasken rana ko hasken wata wannan abin da muke ciki kenan don haka yanzu za mu tashi sabon babi insha Allah
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس babu man ahabba al'ataqata fi kusufi shamsi wannan babu yana magana akan wanda ya so a yi yanci a lokacin da rana ta samu kusufi sai a ‘yanta wuyayen bauta shi ne a tara a ‘yanta bawa saboda ‘yanta bawa ibada ce ‘yanta bawa ibada ce don haka ana son wani abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah a lokacin da aka samu wannan aya ta kusufi to kaga ‘yanta bawa yana da ci kaga can mun yi fasallu wad'u فاذكروا الله فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ننقى بدزامي هكذا أبو ننقى دا شدا دا الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي يما كان أكل وأندى نصوصا suka yi kira zuwa gare su abubuwan da za a aikata in an samu kusufi to daga ciki akwai ‘yanta wuyayen bauta waɗanda suka su a ‘yanta wuyayen bauta saboda ya zuwa cikin lafazin hadisi
حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالأتاقة في كسوف الشمس ربيع بن يحيى يا بنت الدم شين أبو الفضل البصري يا يوفاتي واتن هجرة تنادي شكرا دري بيوت إشيرن دم شي ربيع بن يحيى kuma akan sa mishi alif da a ce arrabi arrabi ibn yahya to yace haddathana za'idatu za'idatu ya zantar da mu an hisham ya karbo daga hisham ibn urwa an fatima shi kuma hisham ya karba daga mata ta shi hisham ibn urwa ya karba daga fatima bintul munzir bintul munzir ibn zubair shi kuma hisham ibn urwatu ibn zubair hisham ibn urwatu ibn zubair inda an tuna shine wancan wanda hadisin shi gabata wanda muka ce ashe miji na karba daga matarsa hadisi to ga hisham ya karba daga matar shi kuma ya koshi ce domin kakansu ɗaya da babanta da baban shi kuwa ɗaya uba su da babanta da baban shi ita diyan munzir ibn az-zubair shi kuma dan dan urwatu ibn zubair kaga ita kuma diyan munzir ibn zubair kaga da babanta da baban shi wa da kani ne mm to haka shi qalat ta ji ita kuma daga asma'u wace ce asma'u asma'u bintu abi asma'u bintu abi bakr kaka take gare su duka kakata ce kaga shi wancan isnadin ne da ya gabata muka ce a shi ga jikan yana karɓa daga kakarta ita Fatima bintul Munzir ta karɓo daga mahaifiyar babanta domin ita Asma'u bintu Abi Bakr matar Zubair bin Awwam ce kaga kenan Munziru baban Fatimatu ɗanta ne to kaga ta karɓa daga mahaifiyar babanta ta karɓa daga mahaifiyar babanta قالت تشي لقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ita kakar ta asma'u bintu abi bakrin tace haƙiƙa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amara yayi umurni bil ataqati bi kusufi shams yayi umurni da ayi yanci a yanta wuyayen bauta a lokacin da aka samu kusufi na rana a samu wani bawa sai a yanta shi to an yi takarrubi an yi wata ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da yanta wannan watan bawa to dama abin da ake so a gabatar da wata ibada ko sallah ko zikiri ko tasbihi ko kuma addu'a ko kuma ɗan tauyayen bauta to wannan bishe to babu salatul kusufi fil masjidi babu salatul kusufi fil masjidi wannan babu yana magana akan hukuncin sallar kusufi a masallaci ana tunanin sallar kusufi kamar sallar idi ce kawai don haka ba za a yi ta ko'ina ba sai a masallacin idi aka ce a'a kamar yadda an yi istisqali a cikin masallaci mun yi shi can baya a kitabul istisqali yin sallar istisqali a masallaci ɗauruwa kai amma in za a shirye shi musamman to za a fita ne can musalla idin a can ne za a yi sallata watan istisqali to nan ma wannan kausi wannan babi wannan tarjama abinda za ka karanta tana karantar da hukuncin sallar kusufi a cikin masallaci masallaci
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن أمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية سألت جاءت تسألها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أآذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاعدا بالله من ذلك wannan hadisi Isma'il ya zantar da mu qala yace haddathani Malik yace Imam Malik ya zantar da ni an yahya ibn sa'id shi kuma ya ji daga yahya ibn sa'id al-qattan an amra bint abdurrahman shi kuma ya karbo daga amratu bint abdurrahman shine an amrata bint abdurrahman daga amratu bint abdurrahman an aisha ita kuma amra ta ji daga ummu aisha radiyallahu ta'ala abinda take cewa anna yahudiyatan ja'at tas'aluha wata rana wata bayhudiya ta zo wajen ummul mu'minina Aisha tas'aluha tana mata bara a gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisi ya gabata muka ce daga cikin abun da hadisin ke karantarwa halaccin yin bara ga ana bara gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gidan shari'a nan ne shari'a take ta musulunci nan ne take take tuzguwa kaza halal kaza haram a gidan annabi ake sani shi da haka tunda aka yi bara gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi bai hana ba yakan dauko ya ba da sadaka iyalan shi su dauko sadaka su bayar don haka bara ba haramu bane a musulunci amma dai in mutane sun farar da wani abu daga baya wanda bai da kyau to a yi ƙoƙari a yaƙi abin da bai da kyau in ba a yaƙi asalin abin ba wannan ita ce ƙa'ida in an fitar da wani abin da bai da kyau kamar cikin sallah ana iya ana iya fara da wani abin da bai da kyau cikin azumi ana iya fara da wani abin da bai da kyau cikin zakka cikin hajji cikin duka sha'arar islami a iya fara da wani abin da bai da kyau a wannan to a yaƙi abin da bai da kyau din ba a yaƙi asalin ba a yaƙi abin da bai da kyau din ba a yaƙi asalin ba wanda ita ce ƙarya to saboda haka tun da dai an yi bara gidan annabi sallallahu ta'ala sallam bara halal ne sai ba yahudiya ta zo tana bara wajen ummin aisha fa qalat to da ummin aisha ta dauka ta bata to jin dadin ta bata sai tana mata addu'a ko kuma a'a daga cikin addu'o'in da take yi kamar mai bara zai zo ya ce muku addu'a tun ma kai a bari Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza wataƙila wannan jin dadin addu'a ma sai sa a dauka a bashi to sai ta yi mata haka ɗayan biyu ne ko dai wancan bayan ta bata ne take wannan addu'a ko kuwa kafin ma ta bata sadakan ne take wannan addu'a sai addu'a da take mata tana cewa azaki Allahu min azabil qabr Allah kare ki ya kiyaye ki daga azabar kabari fasalat Aisha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai ummu Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ayu azabun nasu fi quburihim yanzu ana azabtar da wasu mutane a kaburburansu a yi azabin nasu ana azabtar da mutane a kaburburansu ma'ana wasu mutane ba ko wasu da mutane ba nasu yakan zo wasu mutane amma sai a ce nasu innan nasu kajjama kulan iqalan nasu innan nasu kajjama kulan nasu dinnan ba kowa bane ba nu'aymu bin mas'udin amma alqur'ani kira shi nasu innan nasa ajjama kulaku mutanen makka su yi muku tanadi mutanen makka amma ka ce innan nasa innan nasa to to irin wannan ne ayi asabun nasu ana azabtar da wasu mutane a cikin kaburburan su tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace a'idan billahi min zalim yana mai neman tsarin ubangiji min zalika daga azabar kabari yana neman tsari ko da yake faɗin magana yana cewa Allah ka tsare mu daga azabar kabari to kaga ya tabbatar mu ummina Aisha lallai akwai waɗanda za a azabtar da su a cikin kaburburan su don haka azabar kabari ga waɗanda Allah ya jarrabe su Allah ya kiyaye watan wannan dukkan al'umma ahlus sunnati wal jama'a sun haɗu akan cewa azabar kabari matabbaciya ce sai wasu daga cikin kawai watan waɗanda suka yi shiruri na mubtadi'a su kan sun tafi akan ba wata azabar kabari mubtadi'a sun shiga da wasu firkoki nasu akan cewa babu azabar kabari kamar da ya gabata can amma duka wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa da ke tabbatar da lalle akwai azabar kabari ga waɗanda suka cancanta Allah ya tsare don ga annabi sallallahu alaihi yana neman tsari domin ya karantar da al'umma su kowa ya nemi tsari da addu'a ya nemi tsari da kyakkyawan aiki ya nemi tsari da guje ma mummunan aiki wanda abuwa su ne guda yin kyakkyawan aiki ya zama murafiqinka cikin aljanna cikin cikin kabari abokin zamanka cikin aljanna domin duk abokanka ka rabu da su ka rabu da abokanka komi shakuwarka da su ka rabu da su abokin naka na mutum ne ko abokinka na kuɗi in ka shekara ɗari kana neman kuɗi sun san ka kafin su radda kai wa fati ba ruwan su da kai ran nan an za a samu tun kabari babu wannan abokan guda biyu ko abokan shi na mutane ko abokan shi na kuɗi na duke shi babu kowa to wane ne zai jure ya dage ya ce ni kan muna tare da kai to aikinka shi kan wannan zai ce ba mu rabuwa da kai muna tare da kai ni kan zaraka ka in ma khairan wa in ma sharra ko alkhairi ne zai raka ko na sharri ne shi shi aikin zai raka to kaga kyakkyawan aiki sannan gujewa mummuna aiki don kada ya zama murafiqin mutum a cikin kabari ya zama mummuna ne shi kuma zai zama mummuna wanda ba a farin ciki da shi wanda za a cutu da zama da shi in ya motsa ce wane ne kai ka zo man da wata gunya kama haka sai ce ka ban shi aikin ka ne ai aikin ka ne in kuma ya zo da kyakkyawan sifa kai wai wane ne kai ina ka san da ni ai aikin ka ne kyakkyawa wanda kake yi din nan to wannan shi ne to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da azabar kabari a wannan hadisi ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فغزبت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زهراني الهجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ثم- وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر
ثم ركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر wannan riwaya da inan tuna ta gabata mai mai tuwa ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hau za ta ga dafin wata safiya ya hau markaban abin hawa ka kasafa fi shamsu a lokacin da ɗansa sayyidina ibrahim alaihi salamu yayi wafati shine dalilin hawan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa kasafa fi shamsu sai rana ta yi kusufi faraja abuhan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dawo daga inda ya tafi da hantsi فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زهراني الحجر sai ya shuɗe bai na zaharanayil hujar ta tsakanin bayan ɗakunan iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ɗakunan matan manzo sallallahu alaihi wasallam sune hujar jamu hujra hujra ɗakin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yakan zo hujrat kuma yakan zo hujar sun makama kamar yadda ce akwai malamin da saboda tsannin kula da duk abin da ya shafi a rasulullah sallam littafi ma yayi akan watan wannan ɗakuna na iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ma su fito zuwa yayi suratul hujurat suratul hujurat surar da ke ambaton ɗakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai inda ladina yunadunaka min wara'il hujurati sarhum la yaqul thumma qama fa salla sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa salla yayi salla wa qama an-nas wara'ahu mutane suka tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman tawilan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayuwa mai tsawo thumma raka'a rukuwan tawilan sannan yayi ruku'u ruku'u mai tsawo ثم رفع سنة يدوككو فقام يساك وتطيوا قياما طويلا سيوا من تسو أما وهو دون القيام الأول بتكسر وفرقوا با هذا سيوا تبي أركع تبر ثم ركع ركوعا طويلا سنة يساك ركوع ركوع من تسو وهو دون الركوع الأول بكي ركوع فرقوا با كان ركوع نبيه a raka'a ta biyu ثم رفع سنة دوككو دك ركوع نبيو فسجد سجودا طويلا سي سجد سجدا مي تsawo kaga ashe shi ma to aka Imam Bukhari inda muka hutu yayi mai bari yace babu dulu sujud ku babu dulu sujudi fil kusudi eh saboda yawanci tsayuwa mai tsawo ruku'u mai tsawo amma ba yakan ambaci sujada mai tsawo ba sai cikin wasu watan hadisai kaɗan haka don haka sai babi don kau da wancan wahamin ita sujjada ba a tsawaita ta kamar yadda wasu daga malikiya suka ce ba a tsawaitawa to shine sai kawo babi don yi raddin wannan ta hukumi nasu cewa a'a ita ma sujjada ana tsawaita ta fasajada sujudan tawila sun maƙama sannan sai ya tashi faƙama kiyaman tawilan ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyamil awwali bata kai tsayuwa farko ba sun maraka rukuwan tawilan sannan ya ruku'u ruku'u mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwali bai kai ruku'un farko ba sun maƙama kiyaman tawilan sannan ya sake tsayawa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal qiyamil awwali bata kai tsayuwa farko ba ثم ركع ركوعا طويلا سنه ساك ركوع ركوع mai tsawo وهو دون الركوع الاول bai kai ruku'u na farko ba thumma sajada sannan sai sujada wa dun sujud al-awwal bai kai sujada farko ba thumma sarafa sannan sai juya ma'ana sallama faqala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma sha Allah an yaqul annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi abinda Allah ya so ya faɗa nan hudu ba in an tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutba hamma babu imamu bukhari ya mata babu khutbati khutbati fil kusufi babu khutba ma'ana khutba a tsoratar da bayan ubangiji a tsoratar da su ubangiji su kama umarnin Allah su guji hana-hanan ubangiji su kama duk abin da zai kusanta su ga Allah su nisanci dukkan abin da zai nisanta su ga barin ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan shine kurba to shine shine qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqula thumma amarahum an yata'awwadhu min adab al-qabr sannan ya umurce su da su yi wato su nemi tsari daga azabar kabari su nemi tsari daga azabar kabari to nan sai mu diba tarjama mai tace tarjama ta ce babu salatil kusuf fil masjid babin sallar kusufi a masallaci to amma nan kaf mun ƙara lafazin hadisin kabba inda aka tafi masjid da haka kaga sai mun ta yi bidan mudabaka mudabaka hadisi da tarjama ina take aka ce mudabaka hadisi da tarjama ai ma'ana fa sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masjid can da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya salla ma'ana cikin masallaci wannan ishara ce don akwai lafazin da riwayar da ta sarraha fil masjidin karara watakila imamun bukhari na hararanta ne duk da bai kawo ta yana hararanta ne duk da bai kawo ta domin imam muslim ya kawo da ambaton fil masjid ne domin abinda ta ce fakharajtu fi niswatin bayyana zaharanai al-ujri fil masjid haka mu na shaka ce sai na fita filis watin cikin taron mata bai na zahara na yi lukujari fil masjid to ga ita wannan riwaya ta muslim ita ta bayyana da fil masjid ƙara wadda ita ce za ta fito da mutabakar hadisin da tarjama don ana magana babu salatul kusufi fil masjid to in ba haka ba kaga za a kira da ina ina mutabaka ta hadisi da tarjama don da inda ka ya kawo hadisi ba a ƙarƙashin tarjama to akwai mudaba'a wadda ita ce dalilin da ta sa ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin tarjama kuma sai an gano ta shine cikakken fahimtar hadisin domin abin da ya sa wannan sai a ce to ai wannan bai kawo wannan lafazin ba to ya aka yi tarjama kan shi hadisin muslim ne aka ce to ai su hadisai yufassiru ba'dha ba'd sashi suna fassara sashi kamar ayoyin alqur'ani ayoyin alqur'ani in ka karanta wata aya akwai wani abu da za ta zo da shi dunkule sai ka tafi wata aya ita za ta yi bayani kwanta kwanta filla filla wani abin an zo da shi ruhi amma abin da fito da shi karara wata ayar za ta fito da abin karara to kuma yadda ayoyi suke fassara junansu haka hadisai ma suke fassara junansu babu
باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته wannan babi kenan in ya ce babun ai taqdiruhu hadha babun khabari ne na mubtada abun kaddarawa taqdiruhu hadha yace hadha babun wannan babi kenan to mi babin ke magana لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رانا باتا كسوفي دم وني يموت ولا لحياته ko dan rayuwa wani ko dan wani ya rayu ko dan an haifi wani rana to ai wannan lafazi ya gabata ba dan da Imam Bukhari yana da yawan riwayoyi ba saboda yalwar riwaya da yake da ita sai ya zama hadisi ɗaya. yana da hanyoyi ne sama da hanya goma don haka in ya tashi sai ya kakkasa hadisin hadisin na magana kan kaza sai ya kawo shi da isnadin wani akan kaza kama babu salatin kusuf fil masjid sai ya kawo shi da riwayar wani to kuma na karɓa ga wani to sai ya diba cikin hadisin kuma hadisin na karantar da kaza to sai ya yi makaza ɗin nan baji sai maka zaɗin nan babi babu du'a'i fi fi kusufi shamsi ko babu zikiri fi kusufi shamsi ko kuma babu istighfar ko ko babu sadaqa fi kusufi shamsi ko fil kusufi to duka sai ya rarraba riwayoyin yayi musu sai ya dauki wani abun da ke cikin riwaya abun da hadisin ke karantawa sai mai tarjama ya mai babin shi daban kuma sai kawo isnadi da ba irin wancan ba to kaga wannan abin da yake nunawa gwanan cewa da yalwar riwaya da Imam Bukhari yake da ita don haka sai kaga ya ta maimaita hadisi yana ta karrara yana ta karrara amma in ka diba zaka ga wasu hadisan mariwaitan su da wancan ko da ya kawo shi a babin kaza ya karbe shi ne ta wajen wani amma yanzu da ya maimaita shi a riwayar wane ce ba wancan isnadin ba ne wanda ya kawo shi can baya shi ne sakin mai tara sai ga hadisin ya maimaitu amma akwai bambancin isnadin da da kuma bambancin lafizza to رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم imam bukhari sai yayi wani abu da shi ma gwanance wacce yace rawahu abu bakrata wal mughir wa abu musa abu bakrata ya rawaito wannan hadisi abu bakrata shine nubai ibn al harith ya rawaito wannan hadisi to hadin mun tuna wannan hadisin abu bakrata ya wuce can abadin ba awwal koko a farkon babu kusufi ko kitabul kusufi farkon kitabul kusufi hadisin Abu Bakar ya gabata wanda aka rawaita ta kan Hassan al-Basri ta kan Abu Bakar yana cewa inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati ya gabata wannan hadisi kaga nan sai Imam Bukhari yace to tun da bari mu dan tsatsakaro babu haka sai mun sake maimaitawa isnadodan hatta kan abubakar ta da lamarin amma bari mu baka shi dunkule sai mu ce rawahu abubakar ta in ka tuna karatun baya abubakar ta ya rawaito da hadisi wanda hasan al-basri takan abubakar yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallar kusufi har ciki baya ya gama sallah yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi dama dalilin da yasa ya kawo shi kenan a bada babu la tankasifu shamsu li mawti ahadin wala li hayatihi kada an kokar ka kenan to kaga yanzu na aita aliki ne ta'liqi ne saboda ai bai ce da yace rawahu Abu Bakrata ya faɗi isnadin shi har ta kan Abu Bakrata kaga bai faɗi isnadin shi har ta kan Abu Bakrata ba amma in ka koma can ashe ko da ya kawo shi mu'allaqan ya kawo shi mawsulan can baya dama ka'idar Imam Bukhari duk inda kaji yayi ta'liqi to ɗayan abubuwa guda uku ne in ma dai ya waslin abin shi can baya ya kawo shi da isnadin shi don haka yanzu yake gani ai ba bukata sai ya sake kawo shi da isnadi sai ce rawa mu bayan abubakar sahabi abubakar ya rubuce shi don ya san ya kawo ma isnadin shi mausulan hatta kan abubakar ta ce inda aka gabata ko kuma nan gaba zai kawo shi mausulan don haka yanzu ya wadatu gabarin kawo shi mausulan din sai ya kawo shi mu'allaka sai ce rawa abubakar matsalan ko kuma wani littafi mutabari wanda ake izinin shi ya kawo isnadin shi za ka shi ɗayan abubuwa guda uku ne ke sa imamu bukhari da ya kawo ta aliki wal mughira haka da mughira ibn shu'ba shi ma ya rawaci wannan hadisi takan ziyad ibn ziyad ibn ilaqa ziyad ibn ilaqa in an tuna shi ma can bayani ya kawo hadisin hadisin takan ziyad ibn ilaqa ziyad ibn ilaqa ya karba takan mughira ibn shu'ba shi ma mughira ibn shu'ba yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallah ta kusufi da ya ƙara sallar sai yake ba yana cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati to kaji dalilin kawo shi kenan kaji mukiyar ibn shuba ya kawo shi wanda ziyad ibn ilaha ya karba da gare shi to sai wa ibn abbas haka na abdullah ibn abbas shi ma ya kawo shi hadisin abdullah ibn abbas ya gaba hadisin abdullahi bin abbas ya gaba wa abu musa na keta ko wa abu musa abu musa al-ash'ari shi kuma hadisin abu musa al-ash'ari ba mu yoshi tambaya ba amma can gaba nan gaba kaɗan zai taho hadisin abu musa al-ash'ari a cikin babu zikiri fil kusufi takan buraida buraida takan abu abu abu burda abu burda ta kan abu musa al'ash'ari shi ma abu musa al'ash'ari ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce watan inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yanqasifani li mawti ahadin wa la li hayati idza ra'aytum shay'an min dhalika fafza'u ila dhikri llahi wa du'a'ihi wa istighfar to kaji wannan shine hadisin abu musa al-ash'ari amma nan gaba za a kawo shi kaga ya wadatu ga barin isnadin shi saboda me saboda zai kawo shi nan sai kawo shi mu'allaf wa ibn abbas haka nan abdullah ibn abbas shi kuma hadisin abdullah ibn abbas ata ibn yasar ne ya karba daga abdullah ibn abbas din shi ma mun to shi can baya hadisin abdullah ibn abbas din mun to shi can baya ya kawo shi a babu salatul kusufi jama'ata babu salatul kusufi jama'ata to sai hadisin Abdullahi bin Umar wanda shi kuma Abdurrahman bin Qasim ya karba daga Qasim baban shi Qasim dan Muhammad da Abubakar shi kuma shi ya karba daga Ibn Umar to kaji waɗannan ta'aliqo ka dukkan huskokin su to don haka duk waɗannan sahabbai Abubakar Mughirah bin Shu'ba Abu Musa al-Ash'ari Ibn Abbas Abdullah bin Umar dukkan su rawahu sun ruwaici hadisin inna shamsa wal qamara la yankasifani ko la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati wanda shi tarjuma fara to حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان هذا وين لفظ هذا وين لفظ كما سيتي ان الشمس والقمر لا ينكسفان amma nan ashamsu wal kamaru babu inna din يشاء الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا وانا الحديث مسدد ابن مسرحد يا ذا سد الإمام البخاري يا كفالك مسدد ابن مسرحد قال حدثنا يحيى يجي يحيى بن سعيد القطان يا ذا سد عن إسماعيل ya karɓo daga Ismail ibn Abi Khalid al-Akhmasi al-Kufi shi kuma Ismail yace haddathani Qais yace Qais ibn Abi Hazim Qais ibn Abi Hazim ya zantar da mu an Abi Mas'ud ya karɓo daga Abi Mas'ud al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari shi ya fi shahara da al-kunya Abu Mas'ud amma sunan shi Uqbatu ibn عامر الأنصاري البدري عقبة بن عامر الأنصاري البدري to shine Abu Mas'ud to shine yace ya karba da gare shi abinda Abu Mas'ud yace qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ash-shamsu wal qamar kaga rana kaga wata la yankasifani ba sa kusufi limauti ahadin dan wani ya mutu wala li hayati ko kuma dan wani ya rayu ko da an haifi wani ولكنهما آيتان من آيات الله هذا هو التلميذ الأخير هذا وان إسناد سيجي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله kaga nan mu ayatan min ayatin Allah sai jinkirta shi kai shi karshe yace sai dai su rana da wata ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah mun dai ji me ma'anar aya aya abun mamaki wanda zai yi nuni zuwa ga samuwar Allah aya abin mamaki wanda zai yi nuni zuwa ga kudur ubangiji tabaraka wata'ala iko ubangiji tabaraka wata'ala shine azar min ayatillah fa idza ra'aytumuhuma in kun ga kusufi ko na rana ko na wata fasallu mazmurin ku sallah
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن قروه عن قروه عن عائشه رضي الله عنها قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فادى القراءه ثم ركع فادى الركوع ثم رفع رأسه فأدى القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأدى الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ين... لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريه يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة نعم in mun lura can da imamu bukhari ya fara da ta'ali kokan nan na sahabban nan da ya jero wani sahabi wani an roici wannan magana ta inna shamsa wal qamara la yantasifani ko la tantasifu shamsu li mawti ahadin wala li hayati sahabi wani ya roici wannan abubakar mughira abu musa al-ash'ari abdullah ibn abbas abdullahi bin umar yadda Allah tabbata gare su to sai da ya kare wannan taliku a sai ya kawo wasu sahabban su kuma sai kawo isnadodan su ai ka ga yanzu nan hadisi Abu Mas'ud ba Abu Mas'ud cikin wancan jerin Abu Mas'ud al-Ansari Uqbah ibn Amir al-Ansari al-Badri to hadisin shi ne ya kawo nan wanda muka kare yanzu kaga sai ka kara shi cikin lissafi cikin wancan kace Abu Bakarata da Mughira da Abu Musa da Ibn Abbas da ibnu umara sai ka ce da abu mas'udi shi ka ga kawo hadisi isnadin hadisin sa gashi nan su kuma wadancan ya kawo su can bayani to kaga shi tunda hikimar da ke ciki sai a ce to me bambanci wadanga ya kawo su mu'allaka wannan kuma abu mas'udin ya kawo shi musnadan hadisin shi sai ka ce abin da yasa hadisan wadancan sun gabata shi ko duk cikin hadisan da suka gabata ba riwaya Abu Mas'ud don haka ya kawo riwaya Abu Mas'ud yau da kuka bar riwaya wadancan tunda riwaya suka gabata to haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فانصروا إلى الصلاة ولن حديث عبد الله بن محمد هذا تدمه قال حدثنا هشام يتي هشام بن يوسف الصنعاني ba Hisham ibn Urwa ba Hisham ibn Yusuf as-San'ani Hisham ibn Urwa ne yana gaba yace akhbarana Ma'mar yace Ma'mar ibn Rashid ya zanta da mu an az-Zuhri shi kuma Ma'mar ibn Rashid ya ji daga Zuhri Ma'mar mun sha dai bayani akan Ma'mar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka dawwara hadisai a cikin babu ba a babu ba kamar da aka sani dawwara hadisi marhala marhala dabaka dabaka ce dabaka farko isha'awatan zuhri muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri sun dawwana ko ya dawwana shine farkon wanda ya dawwana hadisan annabi sallallahu ta'ala sallam babu la'akari da babi kawai da hadisan ne aka tattara awwal jami' al-hadith wal athar ibn shahab amir ibn umar ya tattara hadisan annabi sallallahu ta'ala sallam babu la'akari da babi ba a cewa babin kaza a'a yanzu an kawo wannan hadisin watakila wanda zai hadisin alwala ne amma wanda zai bi mishi watakila na ciniki ne watakila wanda zai bi mishi na aure ne watakila wanda zai bi ma wannan na hajji ne to haka suke cakuɗi ba a wawware su ba babi ba to waɗanda su kuma suka yi aikin ware su babi babi su tara akan babi babi to su ne su tabaka su imam malik eh to ma'amar yana cikin su wannan da hadisi ya kawo kanshi da ka ce wa awwalul jami'i للأبواب جماعة في الأصل زقتران كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك wannan shi ne ma'amar murashi yana daga cikin wanda suka dawwana hadisai a cikin akan babu ba kamar da yake yanzu hadisan da ke magana kan alwala to sai a musu babin su daban na tsarki babin su daban na kaza babin su daban to shine ma'amar yana cikin ya karɓa daga zuhuri wa hisham bin urwa da kuma hisham bin urwa in an lura nan ma'abar rashidin ya karɓa wannan hadisin daga mutum biyu farko ya karɓa daga muhammad bin shahab bin zuhuri ɗaya ya sake karɓa daga hisham bin urwa haji biyu kenan to shi ko hisham bin urwa wanda shi hisham bin urwa to ya karba shi kuma wadanda zuhurilin da hishamunin duk sun karba an kurwasu daga daga mutum da zuwa an fahimta shi ma'amar ya karba daga mutum biyu mutum biyu din nan zuhuri hishamun urwa to hishamun urwan da zuhurin dukkan sun karba daga urwa a sun haɗe can wajen kurwatun da zuwa ya karba daga urwa an aisha ya karba daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi urutun Zubair ma'ana kaga ya karba daga ya uwa muhaifi shi watan khalashi kenan domin watan shi urwa dan asma'u asma'u bint abi bakr ya uwa sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ce li ummiyati li ummiyati wadda suka hada li abiyati ce nake so ce wadda suka haɗa uba da ita ba usu mai ba to ana aisha urwa ya karɓo daga aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah tabbata gare ta qalat tace kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qama an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa sallama nas annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi sallah ga mutane ya ce wasallabin nasi wasallallin nasi ɗin ma'ana ya musu limanci ya jagorance su a sallar fa adalat qira'ata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsawaita karatu thumma raka'a fa adala ruku'a yayi ruku thumma tan ta kai kawo thumma ta tarayi jinkiri don sai da aka dade sai aka dade sai thumma raka'a sannan can sai ya ruku fa adala ruku'a sai ya tsawaita ruku'u ya tsawaita ruku'u ya tsawaita ruku'u thumma rafa'a sannan can kaji shi ma sannan sai ɗauka ra'asa kansa fada da kira'a sai sake tsayuwa ya tsawaita karatu wahe duna kira'ati ilkula amma wannan karatu na biyu bai kai karatun farko tsawo ba sun marka'a sannan ya sake yin ruku'u fada da ruku'a ya tsawaita ruku'u duna ruku'ihil awwali amma bai kai ruku'u shi na farko ba sun marfara su sannan can sai ɗaukaku kai shi fasajada sajida sai ne sai yi sujada sujada biyu sun makara sannan sai ya tsaya fasana a karrak a tisani ya cikin labarin sai ya aikata haka a raka'a ta biyu gwargwadon irin abin da ya aikata a raka'a ta farko sun makara makara sannan bacin ya gama sallar sai ya tashi tsaye bakala ya ce inna shamsa kun ga dai rana ko sani rana wal kamar sani dai wata la yaqsifani ba sa yin kusufi li mauti ahadin don wani ya mutu wala li hayati ko don wani ya rayu ko don rayuwar wani walakinnahu ayatan min ayatillah sai dai cewa su rana da wata waɗanda ke yin kusufin wato ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah da ke nuna kudurar Ubangiji da ke nuna ababen mamaki da Ubangiji da ke nuna kaɗaituwar Ubangiji, da ke nuna kusurar Ubangiji a kan komai. Yurihi ma ibadahu Allah ta baraka ta'ala yana nuna ma bayansa su fa gani. In an tuna can baya an faɗi maganganu malamai akan hikimar yin kusufi da kusufi. Yufawwidu yufawwidu lahu bihi wa bi ima ibada. Allah na kuma da bayansa bi ima da wannan kusufi na rana ko na wata. ko kuma karantar da su su yi kwaikwayon irin sallar masu tsananin tsoron Allah alladhi na fi salatin khashi masu tsananin tsoron Allah a cikin sallar su to amma ba su wannan to bari a koyar da su khushu'i cikin sallah sai aka kawo kusufi aka kawo kusufi wanda zai sa tsoron a cikin sallah to duka da yana mun faɗi a maganganun malamai akan hikimomin kusufi da kusufi فإذا رأيتم ذلك فارزقوا إلى الصلاة إذا كنت هكا kada ku yi wata wata maza maza fafzahu kuma za ku fake ila salati zuwa ga yin sallah fafzahu ku nemi mafaka shine iltajibu fafzahu ay ista'inu bi ya fasarash ku nemi taimako ista'inu bis sabri was salat ista'inu bis sabri was salat الحمد لله ta haka sai ka ga hadisin bukhari ya karbo wani wuri goma hasha ma kowanne ya kawo shi ta fuskar shi daban